إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor Egondu inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau talata tara ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna cikin suratu saba jiya mun mun tsaya aya ta 39 yau kuma karanta mu na kul inna rabbi yasudu rizqan liman yasha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
jiya mun fassara wannan aya kuma muna cikin bayani kan ta muka tsaya kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la kace musu hakika ubangiji na shi ka shimfida arziki ga wanda ya ga dama cikin bayan shi kuma shi ka kuntatawa shi ka takaita arzikin wanda ya ga dama sai Allah ya ce ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na arziki Allah shi ke ba da madadi ne shi ke mamayewa ruwa kaiwar razike Allah shi ne mafificin masu azirtawa jiya na fara karanta wasu hadisai da suke magana muhimmancin infaki yau zan ƙara wasu akwai hadisin da imamu muslim ya fitar kafin shi akwai hadisin da imamu bukhari ya fitar daga abu huraira Allah ya ƙara mishi yadda ake cewa ƙala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la hasada illa fitnataini babu hasada sai ga abubuwa guda biyu rajulun allamahullahu alqur'ana mutumin da Allah ya sanar da shi alqur'ani fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahari yana karatu ne da rana da dare fa sami'ahu jarun lahu fa qala sai wani makwabci ne ya ji shi yana rera shi da dadi sai ya ce laitani utitu mithla ma utiya fulan da dai an bani irin abin da aka bawa ne fa'amiltu mitla ma ya amalu sai in aikace irin abin da ya kai aikatawa da dai ni an kaba irin wannan ƙwar'ani ni ma ina karanta shi dare da rana na biyu wa rajulin a tahullahu malam da wani mutum da Allah ya ba dukiya fa huwa yamlikuhu fil haqqi yana mallaka ta a gaskiya wata yana sarrafa shi a inda ya kamata ya sarrafa shi faƙala rajulun sai wani mutum ya ce laitani utitu mithla ma utiya fulan da dai ni an ka ba irin abin da aka bawa ne fa amiltu mithla ma ya'mal in aikata irin abin da ya aikata don haka irin na yana halatta a yi abin da malamai ke ce mu gifta ka ga wani da ni'ima ka ce inda kai abda ita kaga cikin ta hatta dukiya amma ga wa ga mai ciyar da ita misali yanzu ka ga mai dukiya wanda ke aje abite wanda ke sai manyan motoci ba za ka ce ya laita da na mitla ma uce ya karu na bako kaga ka tashi kare saboda ya hito ne cikin kawa suka gani suka ce haka zaka ba yadda ka ce haka ba amma irin wannan kaga yana ciyawa can an yi layi ga ramadan din nan yana ba da abinci can yana gyara wancan masallaci yana ba wa'ancan talakawa yana ta ba wa'ancan inki an ce a kawo taimakon marayu ya kawo da yawa sai ka ce da dai ni adda irin dukiyar wani ni ma in yi irin nashi na ga ya gina masallaci can ya gina masallaci can ya gina makaranta can ya taimaki marayu can da dai ni adda irin dukiya ta yi wata samun irin wannan dukiyar ya fi rasa ta Doka kamar misali na farko da Annabi sallallahu alaihi bai kaga mutum Allah ya bashi Qur'ani yana rera shi dare da rana tace da dai ni aka ba irin abinda aka bashi sai in yi irin yadda yayi kaga nan ba kai mai hasara ba kana son tashi ne mata tafi a'a kana so kai ma ka samu irin nashi domin kai irin aikin da yayi to in ba aikin kwarai yake ba to baya halatta ka so a baka irin dukiyar shi kai irin abin da yake yi Zaka yanzu ka ga mutum ya iya waka ka ce da dai ni aka ba irin murya ce in dinga waka yadda yake yi ba ya halatta kaga mutum ya iya rawa ka ce da dai ni iya rawa yadda ya iya in dinga yin yadda ya yi kaga duk wa'annan ba abubuwan da ake gode ba bane amma karatun alqur'ani sai annabi ya hada shi da dukiyar da aka ci yawa kaga ƙarshen aikin kwarai dai karatun alqur'ani haka wannan kalubale ne ga mutane da adda dukiya da su cire su ba su wa fi sabilillahi haka nan hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga abu umama radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabna adam ya kai dan adam innaka an tabdula al-fadla khairul laka ka bada saura shi yafi maka in ka yi amfani da wanda kake amfani da shi saura da kai ta ajiya banki kai ta ajiya wani wuri ka bada shi sadaka shi yafi maka alkhairi wa in tumsiku sharrun laka in ka rike shi a sharri gare ka domin za a ma hisabi kana ta dariya bai yiwa ko za ka ta dariya an ce ka ba da saura kana ta dariya to a da sassan da ke faɗi ka ba da saura shi ya fi maka ka ba da saura shi ya fi maka ka rike saura shi ya fi maka sharri domin za a yi maka hisabi ne za a yi maka tambaya ta yi sai ya ce wala tulamu ala kafatin ba a zargin ka in kan riƙe daidai wanda ka isakka in kan riƙe daidai wanda ka isakka kai albashinka daidai ya ka isakka in ka ce sai ka bayar sadaka to sai ka ciwo bashi to ba a zargin ka in baka bayar ba malamai suka ce imamun nawawi cikin shan sai muslim wani hadisin ya ce ana zargin ka ɗai ne idan daidan ya isa zakka ji misali me nisabin zakka bara misali a ce misalin zakka miliyan biyar don kana da miliyan biyar ta shekaru lokacin hisan mata zakka ya yi sai lalura ta kama ka ce da gobe ta miliyan biyar baka cewa annabi sassa ya ce wala tulamu ala kafafin wani ka ɗauki kuɗin nan in sai gida ne nake bukatar in sai dama gidan haya nake ga kuɗina sun shekara guda miliyan biyar za ka bai in sa su in sai gida a a ba a hakan nan kan za a zarge ka su isa zakka sai ka cire haƙƙin zakka ciki sannan sauran ka ba mai gida deposit ka cika mai saura daga baya to amma in yau da gobe ne kawai abin da kake samu yana isakka kai baka aje fere abin da ke isakka ba sannan kuma in ka bada sadaka sai ka tawaye kanka sai ka ki tawaye kanka sai kasance ka tsaya kige abin da kai saka duk ka samu kuce wanda kake abin da ke ci sai daga ci ba za a zarge ka akan haka ba in zaka baifa sai na ce wabda biman ta'ulu ka fara da iyalanka daga in zaka bai na kusa aka fara ba mahaifiyarka mahaifinka ‘yan uwanka ƙannanka matarka ‘ya'yanka su aka fara ba waliyadul uliya khairun min alladhi sufla mai basuwa yafi mai karba hannun sama yafi hannun hannun ƙasa don haka shi mai bayarwa ko da yaushe yafi mai mai karba don haka ku ba kuka da mutane cewa basu ba ku ba ko basu ba ku da yawa ba wannan babu kyawu ku kuma masu shi ku ɗauka ku basuwa fi sabilillahi haka ake so Imam Bukhari ya fidda hadisi daga Adi bin Hatim radiyallahu anhu yace kuntu inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Adi bin Hatim ke cewa na kasance inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam faja'ahu rajulani sai mutum biyu suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ahduhuma yashkul ailata dayan su yana kukan yawan iyali baya da shi abin da zai ci da su wal akharu yashku qat'a as-sabil shi kuma ɗayan yana kukan 'yan fashi da suka yi yawa ɗan kasuwa ne ga hanya 'yan fashi sun yawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce amma qaqus sabili amma 'yan fashi fa innahu la ya'ti alayka illa qalilun ba za a yi lokaci ba sai ɗan kaɗan daga nan zuwa wani lokaci ɗan kaɗan hatta ya khuja la'ihu min makkata bi ghairi hafirin sai kaga ayar ya fita makka babu wanda aka ba babu wanda ya tsaya mai a da misali in kana da ayari shine dukiya mai yawa da raƙumma in za su fita da gari zuwa gari to sai an samu babban kabila a kowane gari ya ce shi ya tsaya ma can shi ya tsaya ma don haka in ya zo ɗan dabar wannan gari barayin wannan gari sai a ce kayan wanda wani ya tsaya mani za ka ba za su farmai ba Raka ‘yan fashi sun san kayan a kowane gari a kowane babban mutum da in shi ya yi matsaye ga kayanka lokacin da aka hana annabi sallam shiga makka a yi mutsayin bini ajiye mai tsaye ya shigo to akwai na ya ce ma mujawara jiwar wa in ahadun minal mushriki na sajara ka fa ajiyu hatta ya sama kalama akwai abin da ce ma mujawara sai ka ce mutum ya shigo a madadinka wata in an san kayan wani ne babu mai taɓawa don babban kabila ne yana da ƴan uwa da yawa yana da runduna da yawa da za ta iya kamawa to ko ɗan kasuwa kake in kana da kaya baka iya fita da su daga gari zuwa gari sai an sa security sai an sa wani ya yi tsaye sai an ce ɗan lokaci na nan tafi kaɗan wanda ayari gaba ɗaya zai fita daga makka ba tare da wannan abu ba wata za a samu zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali ɗan fashin za su tafi amma al'ilatu amma kai mai kuka akan iyali shi ma yawa baka da komai fa inna sa'ata la taqumu ba za a yi tashin alkiyama ba hatta ya qufa ahadukum bi sadaqatihi har sai ɗayan ku ya dinga yawo da sadaka yana nan yana nan yana neman mai ansarta la yajidu man yaqbaluha minhu ba ya samu mai karɓar ta saboda kowa zai wadata kafin tashin kiyama thumma la yaqifanna ahadukum bayna yadayi Allah sannan ɗayan ku fa ya san zai tsaya gaban Allah laisa bainahu wa bainahu hijabun tsakanin shi da Allah babu shamaki wala turjuman kuma babu mai fassara yutarjimu lahu wanda zai fassara mai abinda Allah zai faɗi thumma la yaqulanna lahu sannan Allah zai ce mai alam uti kamalan ban baka dukiya ba wannan dukiya kowace iri ce wadda a cikin akawuncin ka ake magana wadda a cikin aljihun ka ake magana wadda ka sai kadarori ka aje ake magana wadda ka aje a gida ake magana Allah ce ban baka dukiya ba fa yaqulanna bala sai ce eh lalle haka ne Allah ka ban dukiya thumma la yaqulanna sai Allah ya ce alam usil ilayka rasulan ba aiko maka manzo ba da yake cewa ka ciyar an ciyar da kai da aiko maka manzo ba da yake cewa ka bayar fa yaqulanna bala sai ce haka ne ai ta karanta muna hadisai ai ta karanta muna ayoyi da ke cewa a ciyar fa yanzuru an yamini sai mutum ya diba gefen dama nai fala yara illan nara baya ganin komai sai wuta thumma yanzuru an shimalihi sanan ya dibi gefen hagu nai fala yara illan nara baya ganin komai sai wuta fattaqu falyattaqi ahadukum an-nara walau bi shikki tamra dayan ku ya ji tsoron wuta ko da da rabin dukiya ne ko da da rabin dabino ne za ka komi karancin abin da gare ka ba su wa sadaka fa illam yajid fa bi kalimatin tayyiba idan bai samu ba to koda magana da mai kyauta mai daɗi ya gaya ma wani in yagga ana neman sadaka ya ce Allah ya sa a samu in yagga wani ya bayar ya ce Allah ya ba shi lada Allah ya karɓa kada yi magana duk sadakar da aka tara ina za ana da ita ko kuma jiwa ne ya bai don kauɗi don ayaba mai jiwa ne ya kamata ya bai bai bai duk babu ruwanka da wannan in baka da abin da zaka bai rabin dabino baka da shi to ka yi kalima ta kwarai kakka yadda ya kasance baka bada wani abu ba fi sabilillahi wajen taimakawa duk wa'annan ayoyi suna nuna muhimmancin taimakawa fi sabilillahi da muhimmancin infaki fi sabilillahi mun ji wancan hadisi yana faɗi in zaka yi ka fara da iyalanka ka fara da na kusa da kai ba daidai bane ka kwashi dukiya ka kai na waje ka basuwa domin ayaba a ce ka bayar gidanka ana jin yunwa matarka tana jin yunwa ƴaƴanka suna jin yunwa ka kwashe tufafi ka kai waje ka yi sadaka matarka na cikin ragga 'ya'yanka na cikin ragga iyayenka na cikin ragga ba daidai ba ne in za kai za ka fara da na kusa za ka fara da 'yan uwanka sannan ka ba wasu kuma ba a cewa a kwashe gaba ɗaya a ba iyali ko yan uwa a'a da su dai ake farawa dubu ɗari gari ka wanda za ka sadaka iko kai ba su dubu hamsin ɗauki dubu hamsin raba ma makwabta da sauran gajiyayyu kowa haka ake rabawa a ba kowa amma kan a same ka kana ba na waje na ciki bai samu ba ya kasance cewa na waje da na ciki sun samu Allah ya ba mu ikon ciyarwa Allah ya ba mu ikon bayarwa ji annabi na cewa koda da rabin dabino ne yau babu wanda bai da rabin dabino na sadaka kowa yana da rabin dabino dabino daya ko wajen iftar aka baka dabino uku ko hudu rabin daya kana iya sadaka da shi zaka ko ina yau kowa na da abin da zai sadaka zaka ina karanta wa'annan ayoyi da wa'annan hadisi kaka ce da su alhaji ne ake da masu kuɗi ake da masu gidajen mai ake a'a da kowa da kowa ake annabi ya ce ka ji tsoron wuta ko da da rabin dabino ne zaka duk abin da kake da shi ka kokari ka amfani wani ka taimaki wani sai Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون
sai Allah ya koma magana tashin alkiyama don haka mun ce wannan surar dama tana koyar da tashin kiyama wa yawma yahshuruhum jami'an lokacin da Allah zai tadda su dukkanin su thumma yaqulu lil mala'ikati sannan Allah ya ce ma mala'iku aha ula'i iyyakum kanu ya'budun wa'annan ku sun ka kasance suna bauta ma don mushrikan makka suna iddi'a'in mala'iku ƴaƴan Allah ne mata kuma suna bauta ma- musu وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا
الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون su abinda suke rayawa mala'iku mata ne ‘ya'yan Allah ne mata kuma su suke bauta ma Allah ya tsarkaku daga annan abinda suke faɗi don haka sai Allah ya tadda su ya tadda mala'ikun wa yau ma ya shiruhun jami'an lokacin da Allah zai tadda su dukkaninsu sun ma ya kulil mala'ikaci sannan Allah ya ce ma mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya abudun shin ku suke bauta mu ina Allah ya san ba suke bauta ma ba kamar yadda Allah ya gaya mana game da annabi Isa wa qala Allah ya Isa ibn Maryama anta qulta lin nasi قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله زي ما النبي عيسى يا عيسى ابن مريم sai kace wa mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata abin bauta guda biyu kuma bayan Allah Allah ya san ba shi ba shi yace ba amma ya tambaye domin ya kaskasta wa'anda suka bauta mai hanan ma domin a kaskasta mala'iku a nuna musu wa'annan kuka bauta mace bai a tambaye su ku jimi za su ce qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim kanta قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون qalu sai mala'iku su ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka anta waliyuna min dunihim shi ma annabi Isa ka zai cewa subhanaka tsarki ya tabbatar maka sai su ce anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin mu kuma bayan su Allah ai kai namu ne yanzu su sun zo suna kusuma da kai akan sun bauta ma waninka to mu tare da kai muke ba tare da su muke ba dama wannan yake sa sai su su ji kaskasci su ji walakanci duk wani nau'i ne na azaba mu su mun ka bauta ma a duniya an ce ku babbauta su ku bauta ma Allah kun kiya yau an zo sun kunyata ku sun nuna ai su majibintan Allah ne ba majibincin ku bane su qalu subhanaka anta waliyuna min dunihi tsaki ya tabbatar maka kai ne majibincin mu kuma bayan su bal kanu ya'buduna aljanna a'a aljannu suka kasance suna bauta ma aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawansu da aljannu suka yi imani kuma haka ne domin mala'ika bai azaka ga hanyar bata amma aljannu suna aza bokaye da masu biye su ga hanyar bata mun karanto hadisi nan na mustarif sam'i ko wanda aljannu ke zuwa su jiyo abin da za a yi daga sama su na sama ya je ma wanda ke biya tai wanda ke bi mai ya je ma har ya kai ga bokaye sannan bokaye aljannu ka sa su ce ayyanka aljannu ka sa su ce ayi shirka aljannu ka sa su ce a bar sallah duk wa'annan abubuwan don haka su aljannu an bauta musu su tabbas an bauta musu kuma akan yadda su akan son su amma ba dukkanin su ba wa anna minna salihuna wa minna duna zalika shi aljannu akwai na kwarai akwai mutanen kwarai akwai na kirki sannan akwai irin wa'ancan kuma bayan haka wa'anda suke umurnin a bauta musu don haka sai mala'iku sai su mai da zargin gare su qalu subhanaka sai tsarki ya tabbatar maka mu ba mu ce a bauta muna ba anta waliyuna min dunihim kai Allah kai ne majidincin mu kuma bayan waɗannan waɗannan ba mu muka ce su bauta muna ba ba majibintan mu bane ba masoyan mu bane anta waliyuna kai ne masoyin mu min dunihim kuma bayan su su makiyan mu ne ba su da sun so mu da za su so ka su bi ka bal kanu ya'budun aljanna bal Allah ba haka bane da suka ce mu suka bauta ba kanu ya'budun aljanna sun kasance suna bauta ma aljannu aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawan su da aljannu suka yi imani ba da ba da ba da mu mala'iku ba sai Allah ya ce fal yawma la yamliku فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Allah ya ce falyawma la yamliku ah, falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra yau sashin ku baya mallakar amfani ko cuta ga sashi don haka inda kun yi tsanin kuna bauta musu ne domin su samu muku wani amfani yanzu ta kare ba su samu muku wani amfani shine wata qaffa'at bihimul asbab kenan duk wanda aka bauta muku ma bayan Allah ya ajiye ranar lahira da alaka da wanda yayi bauta da wanda aka bauta mai yankewa take yi a da haka falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra yau sashin ku baya amfana masashi amfani ko cuta a can duniya aljannu da kuka yi bauta ma suna iya yi muku amfani suna iya cuta muku zaka aljanni zai iya amfani da kai ta ya kawo maka wani labari da kake so ka yi burga da shi ta hanyar a sa ya cutar da wani wanda bai karanta azkar da yawa akan kai bokaye a wa wani mutum sihiri a wa wani mutum magani ya lalace idan ya kasance shi bai karanta azkar ya yi nisa daga ƙwar'ani ya yi nisa daga waɗannan abubuwan amma yau da aljannun da waɗanda suka bauta ma aljannun sashensu da sashi baya amfanin juna baya cutar da juna wa naqulu lil ladina zalamu dhuqu azaban nar sai mu ce mu wanda suka yi zalunci shine wanda suka yi shirka sai mu ce musu ku dandani azabar wuta allati kuntum biha tukadzibun wanda kuke karyatawa kuke cewa ba a tashi alkiyama kun ga wannan aya wannan surar ta ko ina tana tabbatar da cewa za a yi tashi alkiyama yau mun fara wa yawma yahshuruhum jami'an gadda zai tada su bayan da farko yayi ta kawowa wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muziktum kullu mumazzakin innakum la fi khalqin jadid Allah yanzu kuma ya kawo bai kawo abin da suka ce ba ya kawo tabbacin za a yi tashi alkiyama kuma ya faɗi abubuwan da za su auku a ranar tashi alkiyama sai Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatu وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا عبد يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا إن هذا إلا سحر مبين
Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin mu bayyanannu su dai har yanzu ana magana da mushrikai ne mutanen Makka qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum su ce wannan ba komai bane sai wani mutum ne wanda yake son ya kauda ku amma kana ya abudu aba'ukum daga abinda iyayenku suka kasance suna bauta ma wannan shi ya halakar da mutanen makka da yawa cewa ga abinda iyayenmu suka kasance suna bauta ma ba za mu bashi ba don haka sai a ingiza mutane na gaya muku haka fir'auna ya yi ala wa ma balul qurunil ula haka in ana so a ingiza mutane sai a ce to iyayenmu yake zagi iyayenmu yake cewa saboda mutane suna girmama iyaye suna ganin kima iyaye don haka suka ce wannan mutum ba wani bane illai wani mutum da yake son ya kautar da ku daga abinda kuka kas- iyayenku suka kasance suna bauta ba wa qalu suka koma cewa ma hadha illa ifkum muftara wannan ba kowa bane ille kiran ƙarya ne kiran ƙarya ne an ce ku kawo iri ne kun kasa an ce ku kawo sura ɗaya ciki kun kasa an ce ku kawo sura goma kun kasa su ya tabbata ba kiran ƙarya bane in wani abu ana ce mai kiran ƙarya ya Qur'ani ya fi komai a tabbatar da ba kiran ƙarya bane ita ce babban mu'ujiza mafi girma da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wai a faɗi ba don kana musulmi kawai ka girgiza kai da ka yi amfani da hankali ka yi amfani da kai za ka tabbatar da ita ce haka da farko littafi ne da aka sauka shekara 1400 da suka wuce bancin shi inda mutum ya yi shi a wancan lokacin duk wani abu da ɗan adam ke iya yi shekara 1400 da suka wuce ana sa an wuce shi yanzu ɗaya ta ba kusa ba ana yin wanda ya wuce shi ɗan adam bai da wata dubara a wancan lokacin lai ya haura kumi ya hau doki ya hau jaki yanzu an wuce yanzu jirgin sama ake wanda bai taɓa zo ma ɗan adam wani wancan lokacin da za a ta sai a ce ana jirgin sama bai yarda in mutum yana son ya- ya faɗi wata magana sai ya rubuta wasiƙa mai duki in karman doki ya yi ta gudu ya yi ta gudu cikin kwana kaza ya kai yanzu kana zama sai kai text message zuwa america sai ya kai sai kai whatsapp sai kai video call duk wani abu da mutanen da suka rayu lokacin annabi suka sani yanzu an wuce shi ko menene amma qur'anin ba a wuce shi ba an kasa yin tun wannan lokacin zuwa yanzu an kasa yin wani littafi da ya kai qur'ani kowanne iri ne wanda ya kai qur'ani ta kowane fuska yanzu bari in ba ku misali yanzu misalin har da cewa kusan mutum miliyan hamsin suka hardace Qur'ani a bayan ƙasa bancin Qur'ani babu littafin da mutum dubu ɗari sun ka hardace a tara mutum dubu ɗari sun hardace ai ba haka aka naɗe da na biyu ba ai ba haka aka naɗe da na biyu ba a ce na ɗai wajen mutum miliyan hamsin suka hardace na biyu kuma ko mutum dubu ɗari babu in aka ko kuɗi ne aka ce wanda ya fi kowa kuɗi duniya biliyan kaza gare wanda na biyu kusa gare yake haka ake tafiya na ɗaya da na biyu ko cikin aji wani aka ce shi yayi na ɗaya ya ci ya ci 80% na biyu aka ji ya ci 75% ko wajen musabaka haka wanda yayi na ɗaya ya ci 95 marks wanda yayi na biyu ya ci 94.5 duk ba haka ake ba duk duniya haka aka na ɗaya da na biyu ko ko kwallo ake aka kai final wanda suka yi na ɗaya sun ci sun ci 2-1 aka ko 2-0 amma ba a cewa sun ci shi tu- ci 2,500 ba su musu ko ɗaya ba ba a haka da ba a wanda tsera to amma ji tsera waɗanda suka haɗa ci ƙwar'ani da waɗanda ba su- waɗanda suka wani littafi da aka haɗa ci wannan kawai ya ishe ka da hankali kai tunanin cewa cewa kawai lalle wannan daga wajen Allah yake sannan abubuwan da yake ta faɗi waɗanda za a yi kuma su zo suna ta aukuwa ya yi ta faɗin labaru su zo suna ta aukuwa da yawa suna ta aukuwa babu wani littafi da za ka kawo ka aje a karanta shi da ake yanzu da alarin muke ta karanta ƙwar'anin nan da duk littafin da ka kawo ne ka bacci alarin mai yana da daɗin murya ya iya karatu duk larabci da ka kawo mai karanta bai daɗi haka ba a taba ba duka kawo ne larabci za a gane muryar ba daga ala rama ba ne daga ƙwar'ani ne shi yake da lafiya karanta shi haka amma ka samu wani larabci ka kawo mai kowane irin larabci ne ko sayin bukari ne ka azame ka ce ya rera shi haka wala ba zai daɗi haka ba da ya fara ya fara dariya da fara yi kuma maganar kowa ce kowa ne da aka kawo yana fara rera ta abin abin zai kowa abin dariya saboda mai duk wannan ya isa kasancewa Qur'ani daga Allah ne ba kirkira ta yi aka yi ba, mu'ujiza ce babba, don shi larabawa a ce su kawo aya, aya su kawo su shi iri ne su kasa, su kawo aya goma su kasa, su kawo sura goma su kasa, su kawo sura ɗaya su kasa, su zo suna sauraron Qur'ani wani kahiri duk kahirai ne wanda yana saurare wanda yana saurare sai su haɗu da juna ai alƙawarin ka a sake dawowa a kasa a sake dawowa saboda abu ne mai daɗi wanda ba mai iya wanda babu mai iya kawo shi wanda babu mai iya yin irinai don haka da suka ce ah, ma haza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wannan ba kowa bane illa wani namiji ne wani mutum ne da yake son ya kautar da ku daga abin da iyayenku suka kasance suna bauta ma wa qalu ma haza illa ifkum muftara suka ce ba komai bane illa ƙarin ƙarya ne kawai shi ya tsaya ya tsara shi وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم kafirai suka ce ma gaskiya lokacin da ta zo musu suka ce in haza illa sirrun mubin ai wannan ba komai bane sihiri ne kawai saboda dai ya wuce ƙarin ƙarya yanzu sai dai sihiri sai dai in ka in ka ce ai ma sihiri kaga an yi hayyacinka eh lalle kaga cewa sihiri ne yana ya kama mu to amma da ya kama mu ba gaskiya ce ta kama mu ba sihiri ne aka yi ya kama mu duk da ya nuna cewa Qur'ani mu'jiza ce daga Allah ne ba haka bane to wai ku ne dalilin ku na kirkariya ne ga gaddin da Allah ya musu gaba bismillah
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
Allah ya ce wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha ku dai mutanen Makka ba wani littafi ne ba ku wanda kuke karatu wale ku ce ci kuka gani a can baya lokacin da mutanen Madina suka ba su fatawa cewa shine mi suka ce wa qalu lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi min bayni yadayhi ba mu imani da wannan qur'ani ba mu imani bil ladhi bayni yadayhi da wanda aka kafin shi ba mu yadda da shi ba mu yadda da to ku ku zo da naku sai Allah ya ce wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha su da kai ba a taba ba su littafi ba su larabawa ba a taɓa so kasan musu littafi ba da suke karatu ba a taɓa aiko musu manzo da ya zo musu da littafi ba tun daga annabi Isma'ila ba a aiko musu wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ba ku da littafin da za ku huda ku ce kun gane wannan kirai ƙarya ne don wannan bai daidai da kaza ba kun gane abin da kuke bauta shi ne zaka shin ku kawo littafi zaka ba ku da littafi wannan taubihi ne ko zarta suwa ne ce musu aka ku da ajahilai ba ku da littafi yanzu littafi ake hudawa a ce ku bauta ma Allah ku ce ƙarya ne to in ƙarya ne ku huda ku kawo hujja ku kawo hujja ku kawo dalili ku buɗa duk yadda yake an taɓa so kasan muku littafi wa ma arsalna ilayhi qablaka min nabiy kafin kai ba mu taɓa aika musu wani manzo ba wani mai gargaɗi ba ibnu kathir rahmatullahi alayhi yace wa ma anzalallahu ala al-arabi min kitabin qabla al-qur'ani ka larabawa Allah bai taɓa so kasan musu wani littafi ba kafin al-qur'ani wa ma arsala ilayhim nabiyyan qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah bai taɓa aiko musu wani annabi ba kahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad kanu yawaduna zalika sun kasance suna son haka wa yaquluna suna cewa law ja'ana nadhirun da dai mai gargadi ya zo muna au unzila alaina kitabun ko an sako sun mana littafi da kunna ahda min ghairina da mun kasance mun fi wasu mu shari'a falamma manna Allahu alaihim lokacin da Allah ya musu baiwa bidalika da wannan ya aika musu annabi sallallahu alaihi wasallam kazzabuhu sai suka ƙaryata shi wa anabu wa jahadu suka jayayya da shi suka yi mai mu'anada suka yi mai girman kai don haka ku da kuke cewa wannan littafin ƙarya ne ƙarya ƙarya ne ku da kuke cewa wannan mutum ya ƙirƙire shi to kuku ba taɓa so kusan muku littafi ba balle kuce ciki kuka karanta kuka gani ciki kuka diba kuka gane cewa wannan littafin ƙarya ne kuma ba a taɓa aiko muku wani manzo mai gargaɗi ba don haka wannan ya nuna cewa ba ku da wani ilimi ba ku da wani madogara na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ku kuka fara ƙaryatawa ba wa kazzaba allazina min qablihim وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فتألفوا رسلي فكيف كان نكير
Allah ya ce wa kazzaba allazina min qablihim wa'inda aka gabanin su su mutanen Makka ba suka fara ƙaryatawa ba da farko ba a san kusan muku littafi ba sannan ko ƙaryatawa da kuka yi ba ku kuka fara ba don shi duk wani kafirci da za ka yi da ƙaryatawa da izgili an yi wa'inda suka fi ka kafin yanzu wa kazzaba allazina min qablihim wa'inda aka gabanin su sun ƙaryata su ma manzanni da suka zo musu wa ma balagu mi shara ma atainahu su waɗancan fasara biyu malamai suka wani ayar ta cewa wa ma balagu mai ishara ma atainahu su waɗancan da suka wuce abinda aka ba su na hujjoji bai yi ɗaya bisa goma abinda aka ba ku ba amma suka karyata ku da aka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko mu aka ba ku littafi aka ai Qur'ani kenan aka saukar muku da wata aka cage muku da wata kuka gani aka yi mu'jizoji daban-daban kuka gani karamomi daban-daban na sahabbai kuka gani don haka ku abinda aka ba ku waɗancan ba a ba su goma ne ɗai bisa goma ne ba wasu malamai suka ce a'a wa ma balagu mai ishara ma atainahu a'a ku abba a ba ɗai bisa goma abinda aka ba waɗancan ba saboda yawan manzannin da aka aiko musu an aiko musu manzanni da yawa da ku bai kai ɗai bisa goma wanda aka aiko muku ba an aiko musu ruwan tufana an nuna musu an yi misali da shi an wa wata alƙarya ruwan duwatsu an an nutsar da wata alƙarya an kifar da wata alƙarya an nuna musu duk da haka na fakazzabu rusuli sai suka ƙaryata manzannin mu su ma wayancan da aka gabanin ku wayanda ko dai ku abba aba ɗai bisa goma abin da aka ba su ba ko su abba aba ɗai bisa goma abin da aka ba ku ba suka ƙaryata manzanni fa kaifa kana nakir ku bincika ku gani yaya azaba ta ta kasance gare su wasu su an yi musu ruwa wasu su an kife su wasu su an nutsar da su cikin ruwa wasu su an jefe su wasu su an yi musu tsawa dukkanin su azaba daban-daban aka yi musu ka ku bincika kuma in bancin da aka yi alkawari ba za a yi muku ba in annabi sassan yana cikin ku da kuma an yi muku haka waɗannan ayoyi suka nuna mana tabbacin tashin alkiyama da cewa za a yi tashin alkiyama kuma za a yi hisabi kuma waɗanda suka ƙaryata za a yi musu azaba ta wuta sannan mutanen makka ba su da dalilin ƙaryatawa ko ɗaya don ba su da littafi yanzu mutanen madina waɗanda yake yahudawa an littafi suna cewa a littafin mu mun gaba shi ba ne littafanmu muke biya muna da hujja aiko muna manzanni su aka ce mu bi ko ta ƙarya ne suna iya laɓewa ta nan amma ku mutanen makka ba a taɓa ba ku littafi ba ba a taba aiko muku manzo ba sai yanzu kuma kun dade kuna fata cewa aiko muku manzo a sauko san muku littafi yanzu an sauko san muku ba ku da dalili ko hujja da zai sa ku kafirce don haka mu ma wannan izna ne gare mu mu ma wannan jan hankali ne gare mu kare imani da waɗannan ayoyi mu yadda da abin da Allah ya saukar mu yadda da za a yi tashi alkiyama kada wata shubha ta zamani ta jaye muna hankali daga yadda da za a yi tashi alkiyama kada wani binciken mai bincike kada daɗin bakin mai magana ya jaye muna hankali akan za a tashi alkiyama tashi alkiyama gaskiya ne kuma wanda bai yadda da shi ba in an je cikin abin da za a karanta mai shin ba a kasance ana karanta ma ayoyin Qur'ani ba ba a kasance annabi ne maka gargadi ba ba aiko muku manzo yana gaya muku ba wayanda suke hujja babu inda za a cewa ba a yi maka abin da ya daidai da hankalinka ba ba a abin da za a tambaye ka cewa a kai da kanka zaka cewa hankalinka ba daidai ba alau kunna nasfau aw naqilu
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل sai muna ji ko da mun yi hankali lokacin za a gane hankalin da aka yi amfani da shi duniya na ƙaryata tashin alkiyama na ƙaryata azabar kabari na ƙaryata tadda mutum bayan ya mutu na ƙaryata manzanni ashe ba hankali bane lokacin sai ce waqalu law kunna nasma'u aw naqilu da mun kasance muna ji ko kuma muna hankali da hankalinmu ya kai da mun kasance cikin ma'abuta wuta ba don haka muna roƙo Allah kada ya sa mu wuta Allah ya ba mu ikon gaskatawa Allah ya kausa muna duk wata shubha shubha tana shigowa ta hanyar intanet tana shigowa ta hanyar uh, social media wani bidiyo da kaga ya fara sa shubha ka wuce wani wani wani posting da kaga ya fara sa maka shubha ka wuce wani mutum da ka san kullun yana kawo abin da ke kawo shubha kai on following ɗine kai blogging ɗine ka wuce ka hutar da kanka domin ka samu cira ranar gobe kiyama Allah ya sa mu cira ranar gobe kiyama sai akwai tambayoyi da muke da ansawa kuma son mu tashi karfe 6 yau insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu ya shafe cikin littafin
alhamdulillah Allah saka mana da alheri mu kuma ya ba mu ikon aikata abin da muka saurara mai tambaya ta farko yana tambaya akan a malam ko ya halarta mutum ya sha maganin da zai rika zai busa shi ma'ana ya ƙara kiba
ban fahimta ba za a rasa ne ya halarta mutum ya sha maganin ƙara kiba
ba ka san kiba kiba matattar rashin lafiya ce kiba matattar cuta ce don Allah ka kasha maganin da zai sa ka ƙara kiba yana ma ta yi ma yawa likitoci sun baka dama ka sha abin da zai sa ka ƙara cin abinci domin ka rage rama wannan babu laifi amma dai haka ɗaya ka ƙara kiba kiba nisanta ta kai ba a son ta in kana da kiba ka dinga gudu ka dinga exercise ka dinga yin wasu abubuwa da za su ka rage kiba don Allah ka kasha maganin da zai ƙara ma kiba wallahu ta'ala malamin da zaka fi a wannan ce ya halatta mace ta asaita karatu a lokacin da ake bayyanawa da sallah eh in ita ɗaya take karatu ya halatta amma dai babu bambanci kauli mafi inganci tsakanin sallar namiji da sallar mace sai dai malamai suna cewa ya gudana cewa mata ba su buɗe baki kamar yadda maza suke buɗawa dama liman suke buɗe baki ya ka- ya- ya- ya bayyana karatu sosai domin waɗanda ke ji bayanai haka ne ita ma in liman ta dole sai ta buɗa yadda liman ka buɗawa in tana ba ‘yan uwanta mata sallah domin su masu jiya amma ita ɗaya take sallah ko namiji ka sallah shi ɗaya ba dole ba ne sai ya bayyana karatu sosai domin bayyana karatu na liman ne domin ya jiya jiyarwa daban bayyana karatu yadda shi ɗaya ya kaji don haka in ta yi yadda ita ɗaya kaji to babu iskali wallahu ta'ala
ya halatta mutane su yi sallah gaban liman kamar yadda ake yi ranar juma'a baya halatta mutane su yi sallah gaban liman sai inda uzuri dukkanin malamai sun tafi cewa babu kyawu sun yi sabani inda malikiya makaruhi ne inda hanabila babu sallah ma ga wanda yayi don haka baya baya ba a sallah gaban liman sai in akwai uzuri wanne ne uzuri gaba ɗaya an diba bayan liman ya babu wuri kamar irin masallacin juma'an da daga baya sun sadu da gidajen mutane ko shagunan mutane don haka baya ta cika ko ina sai dai in gidan mutane za a shiga kaga ba za a shiga gidan mutane ko shagunan su a yi sallah ba to yanzu kan sai ana- sai a yi sallah gaba liman akan uzuri amma haka dai mutum ya shimfiɗa gaban liman baya halatta wallahu ta'ala
wanda yake cewa malam Allah ne ne hukuncin isti'aza da basmala da ake yi bayan ƙari karatun buɗe sallah bayan ayi isti'aza bayan da wani istifta da isti'aza da basmala an ruwaito annabi sallallahu yana karantawa yana isti'aza yana basmala don haka daidai ne ayi isti'aza ayi basmala sai dai yin su asirce yafi a mafi yawa sun kasance suna asirta su kamar da hadisi ya inganta da haka na yi sallah bayan annabi sallallahu da abubakar da umar sun kasance suna buɗe karatu da alhamdulillah rabbil alamin ma'ana suna asirta isti'aza da basmala wallahu ta'ala alam inda shafi'iyya bismillah aya ce cikin Qur'ani don haka dole sai an karanta ta a farkon Fatiha da kuma farkon kowace sura za a karanta bayan mutum ya karanta Fatiha zai karanta alam tara kayfa ala rabbuka sai bismillah zai karanta duk inda ake mazhabar Shafi'iyya zaka ga haka ake haka ake a Sudan haka ake a Egypt haka ake a Malaysia haka ake a Indonesia haka ake a Kuwait haka ake a duk inda ake biyan mazhabar Shafi'iyya wallahu ta'ala wani bayan sallama ya ce ana ƙara malar lafiya da nisan kwana ya ce malar yana son ka kuma yana jin daɗin karatu da lokacin da karatu saurari karatu ina samun natsuwa a rayuwa allah ya ƙara taimakawa da dukkanin masu saurari ya ce malar tambaya ta guda biyu ce ta farko miya hukuncin yin to wannan kamar yadda aka azace yin basmala a cikin sallah amma a bayyane shi kenan eh ah sai tambaya ta biyu idan aka yi as-salatu ya idan laran ya fara kiran sallah yace bayan na fara da sai in ji wani ya fara sai in rikar da ni to dole duk laranai sai na kama bibiyar su ko kuma idan ni bi daya isa da farko yana roƙo a habbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi Allah da ka so ni saboda shi Allah ya soka kuma yana shida muku ina son ku duka saboda Allah basmala an bayyana ta babu matsala amma dai a sabanin malamai ne akwai masu ganin asita da su masu ganin cewa aya ce cikin fatiha suna cewa wajibi ne dole sai an bayyana ta inda ake bayyana karatu sannan wa'anda ba su ganin aya ce suna cewa ana karanta ta cikin su akwai masu cewa ana bayyanawa cikin su akwai masu cewa ana asirtawa don haka in ka bayyana kuka asirta babu iskali wallahu ta'ala alam tabbai ka ta biyu ta masu kiran sallah in sun fara za ka yi masallacin da a kusa da kai masallacin da ka fiji masallacin da kake sallah in kai ya isa amma in kai kowanne ba laifi ba ne amma in ka ɗauko guda kana yi wani ya kama ba ka aji wani ka fara wani da farko wanda ka ɗauko ka fara yi shi za ka ci gaba har ya ƙare wallahu ta'ala
Mai tambaya ce da Allah mala ina so in san ya za a in gari ina son Allah shi irin son da nake jin zuciyata nawa iyali na da yadda nake jin begenta sai na ji hakan game da Allah subhanahu wataala ko kuma akwai tsarin da zanji cewa ina son Allah akwai tsarin da zaka ji cewa kana son Allah shine in Allah ya ce kai iyalinka suka ce kakka yi sai ka gwadawa zaka bi duk wanda kake so haka ake ganewa law kana hubbuka sadiqan la atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u don haka ta yadda ake ganewa ta da'a da biyayya idan kana magana da iyalanka aka kira sallah zaka barta ka zo masallaci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi Annabi sallallahu yana kaba ma iyalai nai a aikin gida amma da ya ji kiran sallah sai ya wuce masallaci baya tsayawa komai saboda wallazina amanu ashaddu hubban lillah zaka shi ake ganewa ana gane sun da kake wa Allah ne ta hanyar biyar dokoki ne da hanya hanuwa daga abin da ya hana a bayyane da boye da hanyar idan umarni ne ya ci karo da umarnin wani nawa za ka ɗauka idan mai gidanka ya ce maka kaza ko shugabanka ya ce maka kaza ko mahaifinka ya ce maka kaza ko mijinki ko babanki ko matarka ta ko wani da kake so ko fatin siyasa ka ko wani ya ce kaza kazan nan ya saba ma Allah to na Allah za ka ɗauka ko na wannan za ka ɗauka ta haka ake wannan shine ma'auni da ake gane ake gane son Allah ma'auni na biyu shine son masu son Allah in kana son Allah zaka so masu son Allah son kada muminai ya kasance ko da yaushe ka fi son mumini akan wanda ba mumini ba ba ku da alaka komi da shi ba ba yaren ku ɗaya ba wani yare ne daban wannan ko ku ɗaya uban ku ɗaya amma ba musulmi bane ka fi son wancan da wannan wannan shine alamun kana son Allah saboda kana son mai son shi saboda shi kake so saboda shi kake ki don haka kana son mutane saboda Allah ba ku da alaka jini da wane ba ku da alaƙa komai don ɗai kuna haɗuwa masallaci don ɗai kuna haɗuwa makaranta don ɗai kana gani yana karatu don ɗai kana gani yana biyayya ga Allah kake so ne wannan alama ce ta kana son Allah wani fatin ku guda wani gidan ku guda wani jinin ku guda wani club ɗin ku guda wani kazan ku guda amma tunda baya son Allah baka so dai to wannan yana nuna cewa kana son Allah da wayannan alamu ake gane mai son Allah da wanda baya son Allah Allah ya sa mu cikin masu son shi wallahi
Wani ya tambayi suna da yawa amma su na suna fa'ida suna fa'ida ce akwai tambaya guda biyu suna da tsayi amma dai gaskiya suna da fa'ida kwarai mai wannan tambaya yake cewa Allah ta kama da aljanna firdausi yace malam mai gida ne yake da gidaje na haya sai ya ware wasu daga cikin gidajen a dukkaninsu babu wanda ya san waɗannan gidaje mallakansa ne in ba ni ba ya ce kuma idan aka an shi kudaden haya guda hudu ne a sai a gidajen sai ce a kasa kudin gida hudu sai ce doki kashi daya kashi biyu sai ce a kai masallaci saboda Allah kashi daya sai ce a ajiye su idan gidajen na bukatar gyare-gyare a gyara ya ce yanzu kusan shekara goma sha biyar muna haka da ƙarshe sai yake ce min don Allah kada in bari kowa har cikin iyalansa su san wannan magana da wannan taimakon da yake yi yana so tsakanin shi da Allah da ni da lissani to amma kuma yanzu Allah ya yi masa cikawa ya ce mallan ya zai da wannan wasiya ta shi muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya ji kanshi Allah ya mai rahama ko da shi ya kace kudin da ya tafi lokaci yayi ya tafi don haka jama'a ku yi infaqi fi sabilillah akwai irin waɗannan mutanen masu taraka babu wanda ya sani don haka kurakurai da yayi muna roƙo Allah ya gafarta mai Allah ya yafe mai wayannan gidajen dole sai an bayyana su ga magada domin sun tashi da mallaki ne sun kuma mallakin magada haka dole a gaya musu kuna da gidajen kuma kai musu bayani ga yadda mahaifinmu ya saba yi zaka ina ba da shawara ciki a samu wani abu mai wakafi na taimako da sadaka fi sabilillahi kaga ban yi tsammanin ba za su yadda ba duk da wasu ba su yadda wasu ba su yadda mutane da yawa akwai mutanen da ake ta ba da labarin su manya-manyan masu kuɗi ne suna sadaka da dukiyarsu don ce mun ga abokanmu masu kuɗi da suka rasu ‘ya'yansu aka yi aka yi su kawo a yi musu sadaka suka ce wallahi ba su bai ba su yadda ba mutum ya wahala ya wahala ya nemi dukiya da halar da shubha ya tara inda rasu a ce iyalai ne a ɗebe kaza a aje a yi kaza su wala ba su yadda ba su haƙƙin su ne ba su ƙoshi ba a ba su a nemi hisabi don haka ka basuwa tun kana da ikon basuwa yanzu wannan wannan abin da ya yi na kwarai kaga ba mu yi tsammanin iyalai ne su ce ba su yadda a bai ba ko sun ce ba su yadda ba su suka yi hasara domin idan suka ce sun yadda aka cire wani yanki aka bayar ana suna da lada yana da lada sun wa kansu sun yi ma don su ne sanadi su suka yadda sai da suka yadda aka bai don haka ka gaya ma a ɗan uwanka sannan ka kai musu wannan karatun da wannan fatawar da ka zo neman fatawa da yadda aka karanta ta da yadda aka bada ansa cewa muna roƙon su don girman Allah su yadda a ɗebe wani yanki cikin gidajen nan awa baban su da katin jariya na abin da ya faro yana yi ko muna kyautata su za su yadda don ya nuna baban su mutumin kirki ne su ma suna son su gadai ba gado na dukiya ba dai su gadai da zama mutanen kirki wallahu a'lam
to shi wannan tambayar ta alsayi amma dai ina ganin ga abin gari shi kwani gaskiya to shi kenan a jiya an yi wuta a kasuwar sokoto wanda yake shagunan yan uwanmu sun kone da yawa yan uwanmu musulmi muna jajanta musu muna roƙo Allah ya mai musu da alkhairi muna sanar da su cewa jarabawa ce nan makaranta shi kan jiya wala rabbi wa nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat a don haka Allah ne yake jaraban mutane yake yake jaraba su ga ibu da haƙorinsu da rashin haƙorinsu don haka su yi haƙori duk abinda Allah ya karɓa Allah zai mamaye musu da wanda ya fi shi muna roƙo Allah ya mamaye musu da wanda ya fi shi kuma da yawa an yi gobara a kasuwa kayan mutane suka kone suka fito wajen kasuwa suka samu jalli fiye da shi suka samu jari fiye da shi domin Allah shi ka azzitawa kuma ya yi alƙawarin zai azzita haka muna roƙo Allah ya azzita su Allah ya yalwata musu ya yalwata muna Allah ya tsare gaba dole ne kuma a kiyaye sabubban da ke kawo irin wa'annan musulmi na kula da sabubba da ke kawo abu ya yi kokari ya tsare hattara ba ta maganin kaddara amma dai an ce ka yi kokari ka kiyaye ka yi kokari ka kula ka yi kokari ka ɗau mataki muna fata za a ci gaba da ɗaukan matakai kuma za a ci gaba da za a ci gaba da addu'a za a ci gaba da mai da lamari ga Allah wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka